بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا نحو a bayan mun samu a wannan makaranta tamu mun kammala ajirumiya saboda haka shawara ta kama mu karanta nazamul imridi shi nazamul imridi shine zai zama kamar sharhi ga ajirumiya akwai imamul imridi wanda ake kiransa sharifuddin yahayal imridi wanda ya yi wafati shekara ta 989 yanzu ya kama barinsa duniya yanzu shekara 400 kenan shekara 400 kenan da hamsin da biyar saboda haka ya yi nazami a wannan littafi da ajirumiya saboda haka za mu karanta wannan nazamin saboda ya zama kamar mun yi sharhi ne wa ajirumiya da karatunta da ya gabata amma in Allah ya yarda akwai shawarar da nake ji a raina cewa in mun tashi karanta wannan nazamin zami majarsa da kuma matanin ajirumiya din sai mu karanta matanin ajirumiyar a gurguje sai mu zo mu karanta nazaminsa wanda aka yi shi na wake sai zama waken ya zama kamar sharhin karatun ba don komai ba saboda ƙara ƙarfafan kanmu da kanmu da kuma ƙara ƙarfafan ‘yan uwanmu ɗalibai kuma insha Allah shi wannan karatu na nazamar imridi yadda hali ya kama gwargwadon iko za mu ƙara faɗaɗa karatun fiye da yadda muka yi na ajirumiya na ajirumiya mun yi iya bakin ƙoƙari a tsarin karatun la'akari da shawara wajen taƙaice misalan da kuma barin duk wani misalin da ya zamto yana da zurfi duk wani misalin da yake da zurfi sosai wanda ɗan koyo ba lallai ya gane shi ba to a karatun da ya gabata mun bar shi saboda haka wannan za mu ɗan ƙara buɗawa kaɗan za mu ɗan ƙara buɗawa kaɗan saboda amfaninmu na ‘yan uwa gaba ɗaya da mu kanmu gaba ɗaya a shi wannan imamul imriɗi kamar da yadda ya gabata shi wanda ya aji rumiya shi wanda ya aji rumiya shi ibn ajirum daman kamar yadda ya gabata in an ce ajirum a yarensu na barbar yana nufin sufi yana nufin sufi sau da aka shi wanda ya aji rumiya malami ne babba kuma sufi ne shi ne wani in an ce sufi sai ce yaya sufi shi ne dai kamar yanzu mu ce ɗan ɗariƙa ne saboda ita ɗariƙa reshe ne daga cikin reshen tasawufu to shi ma wannan imamul imriɗi shi ma sufin ne ina nufin shi ma ɗan ɗariƙa ne shi imamul imriɗi kuma babban malami ne gwani ne masanin fikihu ne masanin usulul fikihi ne sannan kuma masanin nahau ne a insha Allahu idan mun fara karatun usulul fikihi a wannan makarantar tamu za mu karanta nazamul warakat yayi nazami na warakat waɗannan littafan nasa su ne manyan shahararrun littafai guda biyu farko nazamul imridi wannan nazamin da yawa ajirumiya sai kuma nazamin da yawa warakat na usulul fiqh to yana daga cikin manya-manyan shahararrun littattafansa Allah ya saka musu da alkhairi eh Allah ya saka musu da alkhairi su waɗannan malaman saboda haka wannan kalubale ne akan mu mu masu tasowa kun ga dai yadda iyayenmu suke kun ga dai yadda iyayenmu suke duk fannin da ka dauka zaka ji sufaye ne in ka koma gidan hadisi zaka ji sufaye ne a littattafai wanda ake amfani da su wajen matakin farko a fara gane hadisi mustalawul hadis in ka ɗauki misbahun rawi abdullahi bin fodi ne abdullahi bin fodi sufi ne ɗan ɗarika da ɗan ɗarikar kadiriya idan kai sama za ka tarar da alfiyatul iraki alhafizul iraki malamin ibn hajar al'askalani dukkaninsu ‘yan ɗarika ne har ibn hajar ɗin ma ɗan ɗarika ne yana da silsilar ɗariƙarsa har zuwa kan sida abdulkadir jilani idan ka ƙara gaba ka samu alfiyatar sayudi imamu sayudi dan ɗariƙar shazaliya ne saboda haka duk fannin da ka ɗauka na ilimi kaga ɓangaren hadisi ka cire misbahul rawi ka cire alishatul iraqi ka cire alishatul sara in ka ɗauki nukubatul fikir ma na ibn hajar shi ma ibn hajar ɗin ɗan ɗariƙa ne kaga ɓangaren masalahu kenan amma takaice kenan in ka dawo ɓangaren ƙira'at irin su imamul jazari imamul jazari sufi ne ɗan ɗariƙa ne har ɗariƙu ma ɗariƙu guda uku ma yake bayarwa saboda mu ɗariƙar mu ta tijjaniya ita kaɗai ce ba a haɗa ta da kowace in ka ɗauki ɓangaren kira'at su imamul jazari dukkaninsu ‘yan ɗariƙa ne in ka dawo ɓangaren fikihu su abdurrahman al-akhdari duk ‘yan ɗariƙa ne in ka tafi ishmawi zai gaya maka an rufa'iyu ɗan ɗariƙar rufa'iya ne in ka tafi izziya zai ce maka ashazali ɗan ɗariƙa ne in ka tafi askari ɗan ɗariƙa ne in ka tafi muktasaru kalil ɗan ɗariƙa ne sufi ne haka idan ka dawo ɓangaren ma usulul fikihi haka za ka tarar daga cikin littafin usulul fikihi wanda yake gwangwan ko a ce sidratul muntaha kan da ce gwangwan ne wata hausar wanda wani bai sani ba in an ce gwangwan shine gagararren abu shine jam'ul jawami jam'ul jawami nawa ne ne na imamu sayyudi ne in ka kalla shi ma wanne ya sharhi ya yi sharhin ya yi nazamin littafin taƙiyyar subuki ne shi ma ɗan ɗariƙa ne saboda haka da Allah ‘yan uwa mu ware mu jajirce duk fannin da ka ɗauka na ilimi za ka samu su iyayen nama ‘yan ɗariƙan nan su suka yi aiki saboda haka ba zama za mu mai ta tara musu ƙasa a ce shehu wani ka ce a to kai ma ka ɗan gwada ka ɗan yi abin da kamar gwada ba za mu iya yin kamar sun ba amma dai mu ɗan tagaza ko yaya ne ne mu gwada saboda haka a shi imamul imridi ya fara littafin alhamdulillahi allazi qad wafaqa lil ilmi kayra kalkihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sha'nihi la tahwihi alhamdulillahi allazi qad wafaqa lil'ilimi kaira kalkihi wa littuka Imam al-Imridi ya fara alhamdulillah ya fara da godewa Allah alhamdulillahi allazi alhamdulillahi allazi qad waffaqa godiya ta tabbata ga Allah da ya datar da kaira kalkihi fiyayyen halittusa kaira kalkihi fiyayyu a cikin halittunsa wanda ya datar da su lil ilimi ya datar da su da ilimi wa littuka da tsoron Allah su ne malamai godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da malamai masu ilimi masu jin tsoron Allah shi yasa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu sai Allah ce wa ulul ilmi su ne malamai can kuma yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ko kuma inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wanda suke jin tsoron Allah su ne malamai to alhamdulillahi lazi godiya ta tabbata ga Allah da kad waffaka ya datar da sai ka ɗauko kairan nan kaira kalkihi fiyayyu a cikin halittunsa lil ilimi ya datar da su da sanin samun ilimi walittuka kuma ya datar da su da samun tsoron Allah hatta nahat qulubuhum linahwihi فمن عظيم شأنه لم تهوه حتى نهت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تهوه حتى نهت قلوبهم سوى أنهم باين الله ديش الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى su bayin Allah nan da Allah ya zaba da ilimi da tsoron Allah shine inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama ko inna ma yakshallahu min ibadihi ulama sabanin kira'a to hatta na hat qulubuhum hatta har sai da qulubuhum zukatan su waɗannan bayin Allah da Allah ya datar da su da ilimi da tsoron Allah hatta har sai da qulubuhum zukatan su na hat suka nufali nahwihi zuwa gare shi zukatan bayin suka nufi zuwa ga Allah shi da linahwihi zuwa ga sasanninsa ba na zuwa gare shi kenan shine na hauhi ko a wata mana cewa wani Allah ya nufa ma'ana ba ana nufin ya nufi ya kama hanya ya tafi wani guri ba a'a shine hatta na hat qulubuhum li nahwihi har zukatan suka nufa li nahwihi zuwa ga jihar Allah fa min azimi sha'anihi saboda girman sha'anin Allah shine fa min azimi sha'anihi saboda girman sha'anin Allah da sanin Allah lam tahwihi waɗannan qulubuhum zukatan bayin Allah lam tahwihi ba su taro Allah ba mana saboda girman lamarin Allah ba wanda ya so ba wanda ya isa ya san Allah ɗari bisa ɗari shi ne famin azimi sha'anihi saboda girman sha'anin Allah lam ta hawihi zukatan ba su taro Allah gaba ɗaya ba mana ba san shi gaba ɗaya ba to anan zai ta maka bara'atul istihlal fa ushribat ma'ana damiri sha'ani فأعربت في الهان بالألهان فأشربت معنى ضمير الشأن فأعربت في الحال بالأل... في الحال في الهان بالألهان فأشربت sai aka sanya wa zukatansu san shi yasa Qur'ani ya ce fa ushribu fi qulubihim al-ijla ma'ana fa ushribu fi qulubihim hubbal ijla eh wannan an share hubba ne saboda ya amfani da tsari na irin na Qur'ani da yake cewa fa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim mana fa ushribu fi qulubihim hubbal ijla ko kuma hubba ibadatul ijla to fa ushribat qulubu fa ushribat sai aka sanya soyayya a cikin zukatansu ma'ana damiri sha'ani mana hubba ma'ana damiri sha'ani san ma'anar san su san damiri sha'ani abinda ake nufi da ake nufi da damiri sha'ani a cikin ilimin nahu akwai abin da ake kiransa damirin sha'ani kamar yadda a baya mun karanta addama'ir to akwai damirin sha'ani to sai aka sanya wa zukatan su san damirin sha'ani amma kuma nan bara'atul istihlal ne ma'ana sai aka sanya zukatan bayan Allah san damirin sha'ani damiri na sha'anin ubangiji ma'ana san su san Allah irin sanin da duk abin da ya faru za su gane daga Allah ne addamir shine dama abin da yake boye ash-sha'ani kuma sha'anin Allah saboda Allah yana da wahalar sha'ani duk inda kai ga sanin sa to zai bullo maka ta wani gurin da baka sani ba fa arabat sai suka yi li'irabi filhani a wannan lokacin bil alhani da nau'in maganganu daban-daban alhan shine kamar nau'in magana daban-daban magana ɗaya ce amma akwai usulubi daban-daban da za a bi wajen isar da ita saboda haka fa arabat sai suka yi li'irabi filhani a wannan lokacin bil alhani da maganganu daban-daban amma nan tunda a baratul istihlal yake yi fa arabat sai suka yi bayani filhani a wannan lokacin bil alhani da maganganu wanda suke salo daban-daban to wannan abubuwan da ya shi ake kira a balaga ake ce masa bara'atul istihlal shi bara'atul istihlal shine zaka yi magana tun daga kan ka tun daga muƙaddimar da zaka fara a gane me kake so ka faɗa nan sai ce hatta na hat qulubuhum hatta har sai da na hat qulubuhum zukatan su suka nufa kaga na hat kaga daga nahau ne li nahawihi kaga zuwa ga jihar sa kaga nahau fa min azimi sha'nihi lam tawi yace fa ashribat ma'ana damiri sha'ni kaga damir shi ma ana samun sa ne a nahau fa a'arabat kaga li'irabi shi kansa ilimin li'irabin ba ana kiransa ilimin li'irab filhani ko kuma filhali to kaga cikin li'irabi akwai abin da ake kiransa hali bil alhani saboda haka wani abin shi ake kira bara'atul istihlal akwai da yawa mutanen da suka gwanance a wajen yin shi wannan bara'atul istihlal din a a wannan kasar tamu daga cikin waɗanda suka gwanance akwai Abdullahi bin Fodi za ga yawancin rubuce-rubucensa in zai tun daga mukaddima zai gaya maka abin da zai faɗa in ka ɗauko littafin sa hisunan rasin hisunan rasin wanda ya shi alfiya ce akan ilimin sarfu hisunan rasin fi ilimin sarf za ga farko sai ce maka alhamdulillahi allazi ta'arrafa ila ibadihi bima tasarrafa kaga alhamdulillahi allazi ta'arrafa kaga yanzu ka karanta ana cewa akwai ta'arifi ko akwai mu'arrafi to ta'arrafa kaga daga ta'arifi ila ibadihi bima tasarrafa kaga asarfu kenan a baya kawo su da ma'ana ce ta luga kuma Shehu Ibrahim ma radiyallahu ta'ala anhu lokacin da zai yi tuhfatul adafal fi bayani haqa'iqil af'al to shi ma yayi amfani da ita wannan bara'atul istihlal din yadda yake cewa alhamdulillahi allazi tasarrafa fi fi'lihi wa jalla man qad istafa muhammadin min madin aw mustaqbali habibahu zal kalki wal amri al ali sai ce alaihi ma ta'aqaba sukunu lil harakati khairi ma yakunu to haka za ka ga yana ta yi kaga alhamdulillahi allazi tasarrafa kaga sarfu fi fi'ilihi kaga fi'ili wajalla man qad fa muhammadin sai ce min madin kaga fi'ili madi aw mustaqbali kaga mustaqbal habibahu alaihi ma ta'aqaba sukunu kaga sukuni lil harakati kaga harka to amma suna kawo su ne da ma'anar su taluga saboda haka akwai gwanaye sosai kuma in ka dauki hatta baharul muhit littafin da yake shine sidratul muntaha a bangaren nahwu baka samu littafi a nahwu kamar baharul muhit ba saboda ana alfiya baiti dubu shi baiti dubu hudu ne da ɗari hudu da arba'in da hudu ko baharul muhit da abdullahi bin fodi zai bude sai da ya maka bara'atul istihlal wanda yake ce maka aqulu ba'ada hamdillahi wassalami ala nabiyyi afsahil anami a wai ina nufin ina cewa baharul muhit a ina nufin wai alfiyatus sayudi shi ma yace annahu khairu ma bihil mar'u unim eh shine baharul muhit yake cewa alhamdulillahi ala tafhili kaga at-tashil na ibn malik kaga amma ya kawo shi ne da ma'anar saukakewa fatahal aadi kaga nan ma fataha fatahal aadi muguni kaga yana isharar ne zuwa ga magunin labib annabili bil kasri kaga kasra wal qafdi wa jarri wa jarri al-huni wal jazm fihim lazim as-sukuni to kaga shi ma baharul muhit haka yayi shi za ga shi ma akwai bara'atul istihlal wa raf'i ahli millatil islami ala siwahum akilal ayyami kaga raf'i kaga rufu'a ko to amma ya kawo ta da ma'anar taluga wa raf'i ahli millatil islami yace bi nasbi rayatil mujahidin kaga nasbi kaga nasba amma ya kawo ta da ma'anar fataha kenan amma ya kawo ta da ma'anar luga kamar na kafawa wa dammi shamlihim fashadud dina kaga wa dammi ka gani ko to shine to ko a ba'arul muhit abinda Abdullahi bin Fodi ya bude kenan to yawanci rubuce-rubuce masu yawa ko a can wancan littafin zaka ga yana alhamdulillahi allazi la yansa a cikin littafin da muka karanta ya sunan littafin nan Raul Musalli zaka ga an fara da bara'atul istihlal alhamdulillahi allazi la yansa zakara man sha'a wa man sha'a kaga alhamdulillahi allazi la yansa godiya ta tabbata ga Allah da baya mantuwa dan a gaya maka cewa za a yi wa man nasiya kaza zakkara man sha'a kaga zakkara ko ya ce wanda ya manta kaza in ya tuna zakkara man sha'a wa man sha'ansa wala ya futu ko wala ya futa ka gani faucewa to haka ne za ka ga suna gwaninta ce ta harshen larabci shi yasa ya ce fa ushribat ma'ana damiri sha'ani sai aka sanya masa san damiri sha'ani fa'arabat filhani sai suka yi la'irabi suka yi bayani filhani a wani lokacin bil alhani da maganganu salo daban-daban sun masalatu ma'a salamin la'ikin alan nabi a sahil kala'iki sun masalatu salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a salamin tare da aminci la'ikin mai dacewa shine la'ikin mai dacewa alan nabi wannan salatin ya tabbata ga annabi a sahil kala'iki wanda shine mafi fasahar dukkanin halittu Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi Muhammadin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali da iyalansa wal ashabi da sahabbansa man atqanul qur'ana su da alayansa da sahabbansa man wanda askanul qur'ana sune suka kyautata alqur'ani bil i'rabi ta hanyar yin bayanin sa mana ta hanyar yin li'irabin sa shine bil i'rabi da alu da sahabu sune wanda suka kyautata alqur'ani shine askanul qur'ana suka kyautata alqur'ani bil i'rabi ta hanyar sanin li'irabin sa wa ba'du fa'alam bi annahu lam maqtasar jullul wara alal kalamil mukhtasar wa ba'du fa'alan bi annahu lamma qaitasar jillal wara alal kalamil buktasar yace wa ba'du bayan haka fa'alan ka sani annahu yadda falamarin yake lamma qaitasar jullul wara jullul wara dukkanin mutane alwara ɗin yana nufin mutane ba talikai gaba ɗaya jullul wara dukkanin mutane la maqtasar lokacin da suka taƙaita suka taƙaita alal kalamil mukhtasar game da magana wacce take taƙaitacciya saboda me mutane ba sa son babban littafi idan ka tashi rubutu kai katan littafi shikenan sai a ji a jibge shi a laburari yanzu in ka shiga laburarukan mu na makarantun mu idan ka je ka samu irin su irin su lisanul arab da ka ga yadda su lisanin arab suke sai ka ji tausayin su saboda sun yi girma da yawa sun yi yawa in ka je ka samu lisanin arab za ka ga ya tsufa ya tsofe ya yi kura saboda ba a duba shi ya yi yawa ya girma sosai in ka je ka samu mausu'at da yawa za ka ga mawayoci labirarin mu in ka shiga za ka ga ba a duba saboda sun yi girma saboda haka mutanen zamani ba sa son littafi babban littafi in littafi ya girma sai a guje masa shi yasa ce wa ba'adu bayan haka fa'alam ka sani annahu yadda lamarin yake la maqtasar lokacin da al'umma jullul wara lamma lokacin da jullul wara dukkanin mutane iktasar suka takaita alal kalamil muktasar game da magana wacce take takaitacciya duk mutane lokacin da suka kasance ba sa son magana mai yawa shine wa ba'adu ita wannan kalmar wa ba'adu yawanci duk inda take duk inda kaga ba'adu ko kaga wa ba'adu ko amma ba'adu to za ka ga maganar ta jawabin ta yana farawa ne da fa eh za ka ga yana farawa ne da fa in ka dauki qurdabi in ka dauki littafin manzumatul qurdabi ko eh ya kuli hayal qurdabi yadari almartaji masobatal gabari wannan wa ba'ad hamdulillah wa ba'ad hamdulillah ya ikiwani sai ce fa hazihi urjuzatu kaga fa duk inda ga wa ba'ad sai kaji an ce fa ko qur'ani ka ka dauka sai kaje ce wa ammas safinatu sai a ce fa kanat li masakina wa ammal jidaru sai kaji an ce wa ammas wa ammal jidaru fa ka wannan wa ammas safinatu sai a ce fa kanat li masakina kaga ai a ce fa saboda haka duk koda diyonci za ka gani in dai ka ji an ce amma ba'adu ko wa ba'adu sai ka ji an ce fa yawa to to shine wa kana madaluban ashaddat talabi min alwara hifz lisan alarabi wannan malamin yana gaya maka dalilin da yasa yayi wannan nazamin kamar ka tambaye shi ne yanzu duka bayani kamar ka tambayi malam me yasa malam bayan an yi ajrumiya kuma ana gane ta kuma ka zo kace zaka sake mata nazami to ya gaya maka hujja daya yace hujja ta farko fa'alan bi annahu lam maqtasar ka sani lokacin da mutane suka takaita jillul wara dukkan mutane Allah kalamin maqtasar game da magana takaitacciya dalilin da yasa ne na zaman nan mutane ba sa san ba sa san littafi mai girma wa kana madaluban ashadda talabi min alwara hifz lisan alarabi wa kana dalili nabi kenan wa kana ya kasance hibzul lisan alarabi in ka dauko kanan nan sai ka dauko hibzu ka hada shi da shi wa kana ya kasance hibzu lisanil arabi kiyaye harshen larabci eh shine wa kana ya kasance hibzu hibzul lisanil arabi kiyaye harshen larabci madaluban abin nema ne ashadda dalabi mafi tsananin abin nema min alwara daga dukkanin talikai harshen larabci ya kasance abu ne wanda ya zama wajibi dole al'umma su kula da shi daga cikin kula da harshen larabci abu na farko a san ilimin nahau shine wakana ya kasance hibzul lisanil arabi kiyaye harshen larabci madaluban abin nema ne a shadda dalabi mafi tsananin abin nema min alwara daga cikin a wajen talikai kai ya fahanu ma'ani yal qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani to kaji ya ga maka hujjoji na biyu hujja ta farko da sai nayin wannan littafin mutane ba sa son littafi babba mai girma hujja ta biyu kuma abu ne wanda yake matsanancin abin nema ga al'umma su kiya da harshen larabci saboda me kai ya fahimu ma'ani alqur'ana domin su fahimci ma'anar alqur'ani in ba kiyaye harshen larabci ba qur'ani ba zai ba zai ba zai gano ba sai Allah yake cewa inna anzalna qur'anan arabiyya wa sunnatid daqiqatil ma'ani wa sunnati hakan nan saboda mutane su fahimci sunna mana kai ya fahimu sunnati domin su fahimci sunna addaƙiƙatil ma'ani wadda take da zurfafan ma'anoni in ka ji an ce addaƙiƙ shine abu wanda yake da zurfi wanda in baka da ilimi ba za ka iya ganowa ba shine daƙiƙatil ma'ani ma'anoni masu zurfi shine daqiqatul ma'ani ma'anoni masu zurfi eh kai ya fahimu ma'ani alqur'ani domin mutane su fahimci ma'anar alqur'ani was sunnati da sunna ad-daqiqatul ma'ani wacce take da ma'anoni masu zurfi kaji dalilin sa na uku to dalili na hudu kuma wannan hawa aula awwalan an yi ulama izil kalamu duna holan yufhama wannan hawa aula awwalan an yi ulama izil kalamu duna holan yufhama wannan hau shi kuma ilimin nahau ya kasance aula shi ne ya fi cancanta awwalan tun farko an yi ulama a fara sani izil kalamu domin dukkanin wata magana alkur'ani ne hadisi ne littafin fikihu ne dunahu ba tare da ilimin nahawu ba lan yufhama ba a fahimtarsa shi ne lan yufhama ba za a taba fahimtarsa ba eh shine wannan hau shi ilimin nahawu aula shi ya fi cancanta awwalan tun farko an yi ulama mutane su san shi izil kalamu domin maganar Allah ko maganar hadisi ko maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam dunahu ba tare da ilimin nahwu ba lam yufhama ba a fahimtar sa to kaji daga cikin dalilan sa zai kawo maka dalili na gaba wa kana kairu kutubi hisagira qurrasatan latifatan shahira wa kana kairu kutubi hisagira qurrasatan latifatan shahira wa kana ya kasance kairu kutubihi mafi kyan littattafan nahau shine kairu kutubihi mafi kyan littattafan nahau ko kace mafi alkairin littattafan nahau sagira wadda suke yar karama kurrasatan wadda suke wasu yan takaddu ne shine kurrasa latifatan wacce take masu sauki shine latifa abin da yake mai taushi a hannu zaka dauka ba nauyi shahira wacce take kuma shahararriya mana ita wannan ajurumiya din ita ce littattafai mafi kyau kuma wadda suke masu sauki kuma masu saukin ɗauka shine wa kana kairu kutubihi ya kasance mafi kyan littattafan nahu ko kace mafi alkairu littattafan nahu as-sagira wadda take mafi karanta yar karama kurrasatan kuma yan takaddu ne yan kaɗan laifatan masu sauki masu saukin ɗauka shahira shahararru fi urbiha wa ujmiha war rumi allaftu hal habru ibnu ajrumi ajrumi fi urbiha wa ujmiha war rumi allaftu hal habru ibn al ajrumi fi urbiha ita wannan littafi wanda ta kasance kana kairu kutubi hisagira kurrasatan ladifata shahira wacce ta shahara to fi urbiha ta shahara a cikin larabawa wa ujmiha da kuma ajamawa sune irin mu hausawa da sauransu war rumi yace kai hadda mutanen rumawa hadda rumawa wannan littafin ya shahara a cikin sa a wurin su allaftu alhaburu alhaburu wanda yake babban malami ibnu ajrumi wanda ake kiransa ibnu ajrumi ma'ana malami sufi allaftuha shine wallafa wannan littafin wantafa'at ajillatan bi ilmiha ma'a ma tarahu min ladifi hajmiha wantafa'at ajillatun bi ilmiha ma'a ma tarahu min ladifi hajmiha ajillatun manya-manyan malamai wantafa'at sun amfana bi ilmiha da sanin wannan littafi na ajrumiya ma'ama tarahu tare da kuma abin da fa zaka iya gani millatifi na taushin hajimi ha girmanta hajamu shine girma ma'ama tarahu duk da ba abin da zaka gani millatifi na karancin hajimi ha girmanta zaka gan shi dan karamin littafi sai ka sashi aljihunka amma manya-manyan malamai sun amfana da sanin wannan littafin nazamtuha nazman badi an muqtadi bil asli fi taqribihi lil muftadi nazamtuha nazman badi an muqtadi bil asli fi taqribihi lil muftadi kaji babbar magana nazamtuha na tsara wannan littafi na ajrumiya na mai da shi waka nazman badi'an na yi shi tsari ne nazami ne wanda yake ƙayatacce nazman badi'a nazami ne ƙayatacce mukutadi ina mai koyi bil asli da asalin wannan littafin fi taqribihi cikin kusanta na hau lil mubtadi ga mai fara karatu saboda ita ajrumiya malami ne gwani wajen takaita karatu yadda ilimin nahwu yake da rikici idan ka duba ajrumiya zaka tabbatar da tsara ajrumiya akwai yaddar Allah a ciki waɗannan matsaloli masu rikici a tattare su a tare su duk wani rikici a tsallake ba da shi a ɗauko baka gauran zallan karatun bayan ka iya karatun ka je can kokarta da su to akwai yaddar Allah ciki saboda haka nazamtu ha nazma na tsara wannan littafi nazami wani irin nazami badi'an kayatacce ko kuma kace badi'an ina mai farawa kamar ni na fara yin nazamin sa amma dai shi wannan littafi na ajrumiya malamai da sun masa nazami in Allah ya yarda kuma a wannan tsarin karatun namu ba iya nazamul imridi muke so mu karanta a ajrumiya ba akwai nazamin shingidi Sheikh Muhammad Shingida shi ma yana da nazari na ajirumiya shi ma kuma mun karanta za mu amfana akwai wasu nazamomin ma bayan su in Allah yadda amma dai zan yi kokari insha Allah ya zama wannan ba shine nazamin farko da zamu karanta ba za mu nemo wani nazamin wanda yake mai sauki wanda za mu amfana insha Allah to nazamtu ha na tsara wannan wakan nazman wani irin tsari badi'an kayatacce ko kuma badi'an ni ne farkon ka fara yin nazami a wannan littafin muqtadi bil asali amma ina koyi ne da asalin fa littafin fi taqribihi cikin kusanta na haulil mubtadi ga mai fara karatu saboda haka na ba hanya ne mai sauki ban bu wasu matsaloli masu rikici ba wanda za su ba wa mai fara karatu wahala wa qad hazabtu minhuma an huguni wa zidtuhu fawaidan bi halgina eh wa qad hazabtu minhuma an huguni wa qad hazabtu haqiqa na share minhu a cikin wannan littafin ma an hugina ga abin da za a wadata gabarinsa saboda me in ka kalli ajurumiya za a ga wani lokacin akwai takararat akwai maimaita karatu da yawa to duk wani abin da aka maimaita to zai share shi shine wa kada hazabtu na share minhu a cikin wannan littafin ma an huguni duk ginan ga duk abin da za a iya wadata ba sai an kawo shi ba to na share shi wa zittuhu fawaidan kuma na ƙara wasu fa'idodi bihalgina wanda za a iya samun wadata biha da su na ƙara wasu fa'idojin da ana buƙatar su shine bihalgina wanda ake wadatuwa da su in an same su za a ƙara samun wadata mutammiman ligalibil abwabi faja'a misl sharhi lil kitabi mutammiman ligalibil abwabi faja'a misl sharhi lil kitabi mutammiman halin kasancewa ta ina cikawa ligalibil abuwabi ga mafiya yawan baboban wannan littafin shine mutammiman halin kasancewa ta ina cikawa ligalibil abuwabi ga mafiya yawan babobin wannan littafin wannan ƙarin da zan yi abubuwan da mai littafin ya tsallake to ni sai in ƙara su faja'a sai wannan littafin nawa ya kasance ya zo misalar sharhi kamar sharhi ne lil kitabi ga littafin ajrumiya su ilta fihi min sadiqin sadiqin ya fahamu ƙauli laƙitikadin wasaƙi su ilta fihi min sadikin sadikin ya fahamu ƙauli laƙitikadin wasaƙi su ilta fihi to fa ba wai ni ne kawai na yanki lokaci na ce bari ne na zamansa ba a su ilta fihi an tambaye ni ne shine su ilta su iltu an tambaye ni ne ko kuma an roƙe ni cewa ya kamata ne na zaman ajirumiyan nan saboda al'umma su amfana ganin yadda aka ga cewa gwani ne kuma an ga haka yayi nazami da yawa wanda aka ga gwaninta su musamman na warakat su ilta fihi an tambaye ni ko an roke ni fihi cewa ne nazamin wannan littafin min sadikin daga wani aboki sadikin na gari aboki ne sadikin na gaskiya aboki na ne na gaskiya yufhamu qawli wanda yake fahimtar magana ta li'itikadin tare da wani irin kudiri wasiki wanda yake amintacce shine yufhamu kauli da yake fahimtar magana ta a malamai akwai wanda ake gane karatun sa akwai wanda ba a ganewa manya manyan malamai wani sai ka ji ce baya gane karatun su ko ni haka daga cikin malaman mu da yake gane karatun sosai akwai wanda akwai wanda yace min shi baya gane karatun su to kowane malami yana da irin wannan wani malamin sai ga ana ta karatu ana ganewa dalla dalla amma wani kuma in yaji karatun sai ji baya ganewa sai ji baya ganewa saboda haka to shi wannan wanda ya roke cewa ya sharhi shi yana gane karatun wannan malamin shine yufhamu qawli yana fahimtar magana ta li'tiqadin saboda kyakkyawan kudirin sa wasiki wanda ke amintacce saboda mi ya yadda da ni ne ya sallama min yadda ka yadda da malami ka sallama mar gurgure da za a gane karatun sa izal fata hasbi itiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yastafid lan yamtafi izal fata hasbi itiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi izal fata domin shi mutum hasab hasba atiqadihi gwargwadon yadda yake da kudiri yake da kyakkyawar manufa rufi gwargwadon haka ake ɗaukaka shi idan malami ka yadda da shi ka sallama mar gwargwadon yadda ka sallama masa gwargwadon haka za a ɗaukaka darajarka gwargwadon yadda ka yadda da malami ka sallama mar gwargwadon yadda za ka riga gane karatunsa shine izal fata shi mutum hasabi itiqadihi gwargwadon yadda ya kudiri rufi gwargwadon haka ake daura ake ɗaukaka shi malami baka yadda da shi ba yana faɗan abu ma kana tantama to ba lallai ka gane karatun sa yadda ya kamata ba wa kullu man lam ya'taqid duk wanda bai yi kuduri ba kuduri mai kyau ga malami lam yamtafi to ba zai amfana da wannan malamin ba duk malamin da baka yi kyakkyawan kuduri da shi ba to ba ka amfana da shi ba fa nas'alul mannana an yujirana minar riya mudha'ifan ujurana fa nas'alul mannana an yujirana minar riya mudha'ifan ujurana fa nas'alul mannana muna roƙon Allah wanda yake mai baiwa ko kuma fa nas'alul mannana muna roƙon Allah wanda yake gorantawa bayinsa qur'ani ya zo ko yamannuna alayka anislimu qul la tamannu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum wa an hadaykum lil imani in kuntum sadiqin Allah shi zai goranta muku saboda ya baku imani to fa nas'alul mannana muna roƙon Allah wanda yake mai baiwa wa bayinsa kamar irin yadda Qur'ani ya ce wala qad mananna ala Musa wa Harun ko kuma ka ce fa nas'alul mannana muna roƙon Allah al-mannan wanda yake goranta wa bayinsa shine yamannuna alayka anaslimu wal la tamannu alayya islamukum balillahu yamannu alaykum wa an hadaykum lil iman in kuntum sadiqin duk yadda ka dauka za ta dauka shi yasa mai 20 ya ce wa mannu wala mannu annabi sallallahu alaihi wasallam wa mannu mai kyauta ne wala mannun baya gori saboda haka tana daukan gaba tana daukan baya an yi jirana Allah ya tsiratar da muminan riya da gariya mudaifan halin kasancewar sa yana ninninka ujura na ladan mu wa an yakuna nafi'an bi ilmihi mani itana bi hibzihi wa fahmihi wa an yakuna nafi'an bi ilmihi mani itana bi hibzihi wa fahmihi wa an yakuna nafi'an kuma Allah ya kasance nafi'an mai amfanar mu eh wa an yakuna nafi'an ko kuma shi wannan littafin a wa an yakuna ya kasance nafi'an mai amfani bi ilmihi ga sanansa ma'ana duk wanda ya san shi Allah sa littafin ya amfane shi mani itana bi hibzihi da duk wanda ya kula shine mani itana da duk wanda ya kula bi hibzihi da haddace wannan littafin wa fahimihi da kuma fahimtar abin da ake nufi da littafin to Allah ya sa littafin ya amfane shi wallahu ta'ala a'lamu